أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها كبركة بجساجها وأن مسلاتي من كان البركة مسجد عثمان بن عفان بن سيجابا كراتم من عمدة الأحكام واللقاء الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba a manta ba mun tsaya ƙarƙashin ƙarshen babi wanda yake mana bayani akan azumi yau da iko Allah za mu tashi akan sabon babi ko sabon littafi wanda zai mana bayani akan hajji hajji ɗaya ne daga cikin rukunai guda biyar na daga wannan addinin idan muka diba zan mu gani malam ya kawo shi a matsaya ta ƙarshe matsaya ta hudu yake bayani akan lalle hajji bayan ya yi bayani akan sallah ya kawo zakka bayan shi dalilin shi ku akan haka saboda ana hada kullum a cikin alkur'ani idan an yi bayani zaka ga an kawo hirar sallah an kawo zakka shi ya sanya malam bai raba su bai hada su yayi babi da zakka da sallah sannan ya biyo bayan shi da zakka idan muka diwa zan mu gani a kullum ubangiji yana mana wa aqimus salata wa atuz zakata sannan kuma yazo littafi na uku ya mana littafi akan azumi shi kuma azumi kasancewar shi wajibi ne game da kowa ga kowa ba a ɗauke wa kowa ba an baiwa kowa an wajabta wa kowa ya azumci wannan azumin kuma aka sanya shi wajibi ne a cikin kowace shekara aka keɓanci wata guda wanda wajibi ne ga duk wanda yake iyawa ya azumce shi sai na hudu na littafi na hudu mala ya kawo mana bayani akan hajji shi kuma hajji idan muka dauka bangaren luga zan mu gani malaman luga suke cewa alqasar shi shine mutum yayi nihin abu shine ake kiran shi alhajj a harshen larabci idan kuma ka dauka bangaren malaman shari'a malaman fiqh suke cewa shi shine alqasdu ila baitillahi alharam li a'malin makhsusatin fi zamanin makhsusin shine mutun yayi nihin ziyartar dakin Allah mai girma kuma dan yin wa'ansu ayyuka wanda suke kebantattu idan muka diba zan mu gani a haji wa'ansu ayyuka ne kebantattu ake yi sabanin ibadodin da muke yi na yau da gobe yace kuma ya kasance a wani lokaci wanda yake kebantacce kenan idan muka diba zan mu gani aikin hajji ana yin shi ne a wa'ansu kwanaki wanda suke kebantattu ba kowane kwanuka ba shi ne yake cewa kenan duk wanda yake nihin ziyartar ɗakin allah mai alhurma don yin wa'ansu ayyuka wanda suke kebantattu a cikin wani lokaci wanda yake kebantacce wannan shi ne ake kiran shi alhajju kenan wanda ku yake nihin wanda yake nihi kenan ana iya kiran shi da alhaji kenan sabanin al'adar mu ta Hausa idan wani sai in ya ya sabke farali a ce mai alhaji shi kuma ainihin wanda yake nihin ya tafi ya sabke farali shi shine ake kiran shi da alhaji ni alhaji ne kai ma alhaji ne wanda kuma ya tafi yayin kenan shi wannan Allah ya sabke mai farali kuma idan muka diba zan mu gani lalle tabbatuwa haji ya tabbatu ga littahi alkur'ani mai girma da sunna kuma da ijma'in al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sani lalle haji ɗaya ne daga cikin rukunan addinin musulunci wannan wajibi ne akan kowa da kowa shine malamai suke cewa minal ma'lum bid darura wajibi ne kowa ya sani lalle haji wajibi ɗaya ne daga cikin rukunan addinin musulunci kuma wajibi ne akan kowa duk wanda Allah bashi ikon ziyartar ɗakin ubangiji kuma idan muka diba zan mu gani haji yana da fadala sosai zan mu gani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana bayani akan hadisi riwayar bukhari da muslim yake cewa alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna haji wanda yake karbabbe wanda idan ka tsaya kayi shi tsakaninka da Allah ka bada duk abin da aka umurce ka kayi kuma ubangijinka ya karba to bashi da wani sakamako illa gidan aljanna wannan ɗaya daga cikin fadala hajji kenan wannan kadai ya ishe mu mu zagi ne don mutse mu kama wannan istita'an nan mu yi kokari mu same ta duk dan mu ta mu ziyarci dakin ubangiji sai malam ya fara mana da babi na harko yake cewa babu almawaqit babi wanda zai mana bayani akan lokuta ko kuma mu ce akan wurare na daukan harami wurare na daukan talbiya na aikin hajji idan muka dauki almawaqit jam'i ne na miƙati idan aka ce miƙati kuma yana ɗaukan miƙati na lokaci ko kuma ya ɗauki miƙati na wuri idan aka ce almawakitu zamaniya lilhajj su ne wannan watanni guda uku wanda ubangiji wanda ya sanya su wanda ya canyi a cikin bakara yake ce mana alhajju ashhurun ma'lumata sai ya zano su su ne da kwai shawwal da kwai zulqaida da kwai zulhijja wannan su ne mawaqit az-zamaniya kamar yadda can bayan muka karanta mawaqitu salatu ko lokuta na sallah su kuma wannan lokuta ne wanda suke zamaniya amma dai makaniya wa ita sallah shine can manzo Allah yake ba mu labari yake cewa an sanya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya mai kasa a ko ina ya samu kanshi tsarki ce kuma wurin sallah ce kina ita sallah batta da wani mawakaiti zan makaniya a ko ina mutum ya samu kanshi yana iya yin sallah amma dai hanci ubangiji sai ya sanya mai mawaqit makaniya shine al mawaqit wurare wanda mutum zai iya daukan harama hajjin shi in ba daga nan ba baka da incin ka ɗauka sai dai mutanen da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya keɓance su kawan mutanen makka suna iya ɗaukan haraminsu a cikin garin makka kuma da wanda yake gab da harami sai ya koma baya ya sha wahala wannan shi ma duka an yaye mai daga inda yake yana iya ɗaukan haramin shi amma dai wannan sarai ma kaɗan ne daga cikin wayanda aka zana zan mu karanta hadisan nan zan mu gani irin mawaqit wurare wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya su dan girmama dakin Allah mai girma saboda a fara kawai mutun ya dauki talbiyar shi daga nan yazo yana menihin yin aikin haji yana ni menihin ayyuka wa ayyuka wanda suke kebantattu a wani lokaci wanda suke kebantattu malai yake cewa alhadisu sabi' ba'da al-mi'atayn hadisi na 207 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة wannan hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul ihram babu naz'il madabisi al'adiyya babu wanda yake mana bayani a bangaren hutu afwan imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajji babu muhillu ahlil makka lil hajji wal umra babu wanda yake mana bayani a wurin daukan haramin ɗan makka kuma bangaren hajji da umara juz'i na biyu shahi na 134 hadisi mai lamba ta 1524 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj ba mawaqitul hajj wal umara babu wanda yake mana bayani a wuraren daukan hajji da umara juz'i na hudu shahi na biyar hadisi mai lamba ta 1181 hadisi ne wanda aka samo shi daga abdullahi bin abbasin yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wasallama waƙata li ahlil madina lalle manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya haddade wa mutanen garin madina wurin ɗaukan ihramunsu ya ce ina ne ya ce zalhulaifa shi ne wani wuri wanda ake ce mai zalhulaifa za mu zo mu yi bayani a kan wannan wurin yake cewa wani ahli sham su kuma ga mutanen sham idan sun zo an haddade musu aljuhfa wani wuri wanda ake ce mai aljuhfa wani ahli najin su kuma mutanen mutanen garin najid an haddade musu wurinsu karnul manazil wuri wanda ake kiran shi da karnul manazil wa ahlu wa li ahli yaman su kuma mutanen garin yaman an haddade musu wani wuri wanda ake ce mai yalamlam wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hunna lahunna wannan wuraren da aka zana zalhulaifa da juhfa da qarnul manazil da yalamlam wannan wuraren lahunna na wa'annan mutanen ne wanda aka zana yan madina da yan sham da yan najd da yan yaman yake cewa waliman ata alaihinna kuma da wa'inda suka zo ta wannan wuraren misalin mu yan afirka idan mun tashi muna bi ta wuri kaza kenan idan muka bi mu ma wannan wurin ya koma shine wurin miƙatun mu shi ne yake cewa waliman a ta alaihinna da waɗanda suka zo ta wannan wuraren su ma duka za su ɗauki haramunsu a wannan wuraren wanda aka zana min gairi ahalihinna na 'yan ba gida ba wanda ba 'yan wurinsu ba ne ba garinsu ba ne ba wurin hanya ce ta kawo su to su ma za su ɗauki irami a wuraren wannan wanda aka zana wurare guda hudu ya ce min man aradal hajja wal umra na duk wanda yake nihin ya yi hajji ko kuma ya yi umara wa man kana duna zalik wanda kwa ya zo ba ta wa'annan wuraren ba guda hudu wanda muka zana ba ya ce tofa min haisu an sha'a ta inda ya fara ta inda ya tashi to ta nan zai dauki harama hajji shi ko kuma harama umarar shi ya ce hatta ahlu makkata min makka a haɗin makka ma za su ɗauki haraminsu ne daga wurin da suke shi ne garin makka kinan mutum yana garin makka za ya ɗauki haramun shi a cikin garin makka idan wani ya zo ta hanyar da ba babu babu wuri babu miƙati kenan ta ga garin da ya tashi daga nan zai dauki ihramin shi zai dauki zai dauki harama hajjin shi ya shigo garin makka wanda ku yana cikin garin makka kenan a cikin garin makka shi zai dauki ihramin shi mu karanta hadisi na gaba diddan mu samu fa'idan mu hada su himmi sharhin su saboda duka magana ɗaya suke yake cewa alhadisu samin ba'da almi'atayn hadisi na takwas bayan hadisi na ɗari da biyu yake cewa ana abdullahi bin umarin radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala ya hillu ahlul madinati min zulhulaifa wa ahlu shami min aljuhfa wa ahlu najdin min karnil manazil kala abdullahi wa balagani anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala wa ya hillu ahlul yamani min yalamlam wannan hadisin imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu miqatu ahli al-madina babu wanda yake mana bayani akan miqatin mutanen garin madina juz'i na biyu shahi na 134 hadisi mai lamba ta 1525 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu mawaqitu al-hajj wal umra babu wanda yake mana bayani akan miqatin yan haji masu yin haji da masu yin umra juz'i na hudu shahi na shidda hadisi mai lamba ta 1180 82 hadisi ne na abdullahi bin umar yarda Allah shi tabbata a gare su ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala lalle manzan Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ce ya hillu ahlul madinati min zulhulaifa mutanen garin madina za su ɗauki harama ihrami harama yin hajjinsu kenan miƙatinsu shine zulhulaifa idan suka gabato zulhulaifa a wannan wurin za su ɗauki miƙatinsu shine miƙatinsu a wannan wurin za su ɗauki haramar yin hajji ya ce wa ahalul hawa ahalul shami minal juhfa su kuma mutanen garin sham za su ɗauki miƙatinsu ne za su ɗauki harama hajjinsu daga wuri wanda ake ce mai juhfa wa ahlu najdin min qarnul manazil su ko mutanen najd za su dauki miqatun su daga qarnul manazil qala abdullahi abdullahi yake cewa wa balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace kuma ya isar mini ko ya cin mini lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace wa yahillu ahlul yamani min yalamlam mutanen garin garin garin yaman za su dauki miqatun su ko kuma miqatun su ko kuma su dauki harama hajjin su daga wuri wanda ake ce mai yalamlam wannan wurare guda hudu wanda muka samu a cikin wannan hadisin na harko da na biyu na harko manzo Allah ya ce mana mutanen garin Madina mutanen garin madina shine garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi yayi hijira ya koma yan mutanen garin a garin madina wanda ake kiransu al-ansar suka dauki bakuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wa'annan mutanen idan sun yi nihin yin aikin hajji da umara daga ina za su dauki ihramin su za su dauki ihramin su ne daga zulhulaifa wannan zulhulaifa shi shine yanzu ake ce mai abaru ali wuri ne wanda idan duk wanda ya shiga garin madina za ya samu wurin na yana nan ana ce mai abaru ali a shekara ta 1402 malam wanda malamin da ya sharhin wannan littafin yake cewa ya tafi ya ga wurin wurin ya kusa haduwa da garin madina to yanzu idan muka dauka yanzu shekara nawa shekara 40 kenan tabbas wurin ya hadu da garin madina kenan yanzu wurin jehova a cikin garin madina take lokacin da yake wasafawa yake cewa tsakankanin shi da garin madina kilo goma sha uku ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu wannan miƙatin shine ake kiran su abaru ali kenan idan ka huto daga garin daga garin madina ka iso wannan kwarin wanda kwarin kwarin jehova zaka same shi takriban kilo goma sha uku amma dai a yanzu ya haɗe da gari shi kuma daga nan daga nan in ka huta daga kwarin zuwa garin makka za ka same shi kilo 428 daga nan huta daga garin ta hanyar wadil jamuma haka suke kiran wani wurin suke cewa idan an bi ta hanyar wadil jamum za ka same shi kilo 428 wannan shi shi ne masafar da take tsankanin garin wannan wurin da ake miƙatin garin mutanen madina zauwa garin makka kuma in ka yi baya daga nan miƙatin zauwa cikin garin madina zaka same shi kilo goma sha uku wannan a lissahin da a yadda nake tunani a yanzu wurin ya haɗe cikin gari in sani ba inda kuma wanda kwaska ta yi hajji kwanan nan insha Allah sun san da haka kenan idan muka riba wannan shine miƙatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa mutanen garin Madina amma dai kan mu manta yake cewa liman ata alaihinna wanda ma ya zo ta nan garin madina ba dan wurin ba ne ba misalin mutanen nijar idan suka tashi a galabiya jirage yanzu sun wasa sabka a nan jidda suna tashi suna sabka a garin madina to idan suka sabka garin madina kai ma ka shiga wali man ata alaihinna kenan daga ina zaka dauki ihraminka inda yan mutanen madina suke dauka ihramin su kai ma nan zaka dauki ihraminka duk da kai ba dan garin bane ba amma dai saboda cewa manzo Allah wa liman ata alaihinna kai ma ka shiga cikin su zaka dauki ihraminka daga nan juhfa wannan yana ɗaya daga cikin sauki na wannan addinin na wannan addinin namu addinin musulunci yake cewa sannan wali ahli sham al-juhfa su kuma mutanen da suke gabacin saudiya gabacin nan harami su kuma su ne mutanen sham da irin mutanen afirka ya ce su kuma idan sun zo za su ɗauki ihraminsu ne daga wuri wanda ake ce mai juhfa juhfa idan muka ɗauka lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka musu ya ce musu 'yan sham idan sun zo ga inda za su wuri ne wanda lokacin nan kusa yake da kilo goma tsakankanin shi da merrush baharul ahmar merrush tsakankanin shi da merrush kilo goma amma dai yanzu ruwa ya riga ya cin wurin kina yanzu ina za a yi ihirari sai aka matso shi aka mida shi wani wuri wani kauye wanda ake ce mai rabik rabik duk wanda kenan ba ta ruwa bai biyo ba ta wannan sham ya biyo ta wurin nan kenan wurin ya haɗe da ruwa kenan wannan ƙauyen nan za a yi ihramun shi shi ne suke kiran shi rabiga wani gari ne wanda yake kusa da nan tun da nisan shi nisan shi da garin makka zaka samu kilo 186 kilo 186 tsakanin shi da garin makka kuma rabin idan ka ɗauka duka mutanen libnan da mutanen suriya da mutanen urdun da mutanen falastin da mutanen misra da mutanen sudan da hamma mutanen afirka da afirka ta yamma afirka ta yamma ko mutanen maghrib morocco da tunisi dukansu su ma idan sun tayi dukansu suna yi ihramun su ne ta wannan wurin rabiga amma dai wanda suka huto daga sama wanda za su zo kamar yadda idan ka ɗauka mutanen da wanda jiragen suke sabka jidda idan sun zo su ringa ce maka suna yin haramu su ne a hilin jirgi ta sanya ihramun su su huto idan suka shiga jirgi idan suka zo wurin zaka ji a jirgi an yi shela a ce a'a su wani wannan an iso miƙati masu harama su yi harama zaka ji a cikin jirgi wannan talbiya ta ta ta ta kama mafi yawa wanda suka tahi haji shekarun baya haka shekara biyar zuwa goma abin da yi baya ana sabka a garin jidda to zaka samu suna maka bayanin a saman ruwa idan sun zo a nan ake ce musu lokacin wurin da ya kamata miƙati an zo miƙati wurin da ya kamata a ɗauki harama haji ya kai kenan kowa ya ɗauki harama kuma sai a kwashi talbiya a lokacin nan amma dai wanda suka zo ta ƙasa kenan su suna yi ne arabic kenan wannan kilo goma nan an matso shi kenan suna yi a wani gari wanda ake ce mai rabi kuma duka wa'annan mutanen wanda muka zana na yan gari wannan dukansu suna yi hamma mutanen da suke gabacin saudiya dukansu su ma suna yin ihraminsu ta wannan wurin wanda ake kiran shi rabi ko kuma wanda ya zo ta sama za a yi ne ta inda ake kiran shi jokfa wanda ruwa yanzu ya mamaye shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa wa li ahli najdin qarnul manazil mutanen da suke garin najd su kuma za su ɗauki harama ne da wani wuri wanda ake kiran shi ƙarnun almanazil ƙarnun almanazil a yanzu shi shi ne ake kiran shi ƙarnun sa'ali wannan sunan ya ɓace idan ka zo za ka gani a rubuta an rubuta ƙarnun sa'ali ba kuma wannan a yanzu mafi yawa zaka gani idan malamai suna bayani akan miƙati zaka gani suna kiran shi asailul kabira asailu alkabir haka suke haka suke kiran shi suka sami wannan sunan idan muka dauka daga cikin kwarin tunda dukkan su wannan miƙatin duka da manzo Allah ya zana dukkan su asalin su kwari ne idan kun gangaro cikin kwarin za ku dauki ihramin ku idan kuka huta kun kun huta ne da ihramin ku idan muka dauka daga cikin kwarin nashi zawwa zawwa garin makka zan mu same shi takriban masafa tana kai kilo 78 kilo 78 tsankanin wannan wannan wannan karnul manazil ko kuma asailul kabir zawwa cikin garin makka kuma wuri ne wanda idan muka diba zan mu gani mafi yawa mutanen garin ta'if garin ta'if da mutanen da suke gusumcin ba gusumci ba yammacin yammacin saudiya dukkan su suna ɗaukar ihrami a wannan wurin kamar mutanen iraq da mutanen iran dukkansu idan sun zo a wannan wurin karnul manazil a nan suke ɗaukar ihraminsu kina wannan shishi ne sannan wuri na uku shine manzo Allah ko na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa li ahli yaman yalamlam su ko mutanen da suka fito daga garin yaman za su dauki miƙatun su ko wurin miƙatun su shi shine yalamlam yalamlam ainihin sunan shi ne suke kiran shi alamlam ne alamlam ne suka harrafa shi suka mera shi a yalamlam shi ma ainihin shi kwari ne wanda wanda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ga mutanen garin garin Yaman idan sun zo za su dauki miƙatin su daga nan shi shine idan muka diba zan mu gani ga wanda suka san hanyar shine wani wuri wanda ake kiran shi as-sadiyya idan mutum idan ya zo nan da kwai alama wadda take nuna maka ga wurin miƙatin mutanen garin yaman shi kuma idan muka diba nisan shi tsankanin shi da garin makka kilo 120 ne kilo 120 ne tsankanin nan miƙatin mutanen yaman da garin makka kina idan muka diba duka wannan miƙatin guda hudu zan mu gani kusa suke daga garin makka ga garin makka illa juh wannan miƙati na harko zalhulaifa ya yi ko ina nisa shi kilo 400 da yan kai kilo 400 da da da da da da da 28 wannan shi shine tsankanin miƙati tsankanin garin makka da garin madina kamar yadda muka ce wannan dukkan su wannan miƙati miƙatin manzan Allah ya sanya su ga mutanensu amma dai manzan Allah saboda hikima sai ya sanya wa liman ata alayhinna wanda ma ya zo ta ta wannan wuraren shi ma wannan wuraren sun koma mai miƙati kenan duk wanda ya zo ta wannan wurin hakika shi ma miƙatin shi ne nan ya ce min gairi mimman aradar hajji wal umara duk wanda yake nihin yin hajji ko kuma yin umara kinan ba a keɓance ba a ce a'a wannan sai mai yin hajji ko kuma wani mai yin umar dukansu aka sanya duk wanda yake yin hajji da wanda yake umara dukansu wannan miƙatin sai wannan kenan su ne mawaƙit guda hudu wanda sunna ta riga ya ta tabbatar mana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake wurin ga inda zai dauki miƙatin shi zai dauki harama hajjin shi kuma wanda ma ya biyo ta nan zai ɗauki harama hajjin shi sai dai da kwai miƙati na biyar wanda da yawa zan magani gashi a rubuce a cikin littattafai to dai ta ga ina aka samu shi sanadin shi isnadin wannan miƙati na biyar shine ake kiran shi zatu irkin zatu irkin wannan bamu samu ba hadisi ingantacce ba wanda yake tabbatar mana didda da kwai ibn hajar yayi bayani akan shi akan wannan hadisin shin an same shi ko ba a same shi ba da kwai malumai wanda suka yi bayani akan wannan hadisin shin ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba shi dai idan muka dauka shari'a ta tabbatar mana mikati na biyar shine ake kiran shi zatu irkin wannan zatu irk idan muka dekwa zan mu dauka mikati ne wanda hadisi ingantacce bai taho ba yayi bayani akan shi ba duk da kasancewar da kwai malaman da suke da sunan malaman da suka rubuta littattafai sunan sunan sun kawo irin wannan hadisin sun ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wa mutanen Iraq miƙatin su shi shine zato irkin amma dai da yawa daga cikin malaman sun da'afa wannan hadisin kasancewa hadisin bai inganta ba malaman nan guda biyu Imam Bukhari ko Muslim babu wanda ya kawo wannan hadisin sai dai da kwai ibn hajar al'asqalani cikin sharhin shi na sahihul bukhari ya kawo wata kalma yake cewa hadisi ne wanda imamul bukhari ya allaka hadisi na 1458 yake cewa hadisin abdullahi bin umar ne yake cewa lamma futihat al-kufa wal basra lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bude kufa ya bude kufa da basra afwan ba manzan Allah ba lokacin nan bayan mutu manzan Allah aka bude basara da kufa lokacin lokacin Umar aka bude basara da kufa lokacin da aka bude basara da kufa sai su wa'annan mutanen mutanen Iraq sai suka zo wurin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi suke cewa Umar lalle shari'a ta haddadewa mutanen Najd miƙatun su shine qarnul qarnul manazil ko asailul kabir suke cewa kuma mu ma mun canza mu ai makwabta ne da su tunda in suka huto sai sun yi kwana sun biyo najd diddan su dauki miƙati a nan karnul manazil sai suke cewa ai su mutanen najd makwabtan mu ne mu ai iraq dan haka mu ma a sanya mana miƙati sai a lokacin nan Umar yake cewa fanzuru khuzuha fi tariqikum yace to ku leka ku gani sai ku dauki miƙati akan hanyar ku ba sai kun karkata ba kun yi najd ba shi kuma ai sauki ne ake nema dalilin saukin aka aka haddade wa kowa miƙatin shi sai ya ce musu to yanzu yadda za a yi a hanyar ku ai da ku wani wuri wanda ake ce mai za tu irkin ku tsaya ku ringa ɗaukar miƙatin ku ana wannan shine hadisin da imamul bukhari ya kawo kenan wannan riwayar ba daga manzan Allah bane ba daga Umar ne shine imamu imamu shafi yake cewa duk da bai tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya haddade musu zatu irkin ta kasance shine miqatun su yake cewa amma dai idan muka dauka malumai ko mutane sun yi ijma'i lalle wannan wurin miqati ne yake cewa koda babu wani nassi akan shi haka imamul ghazali haka imamun rafi'i a cikin sharhinsu na musnad na imamu ahmad suka kawo wannan hadisin suka yi bayani haka shi ma imamun nawawi ya kawo wannan bayani a cikin sharhun muslim haka kuma imam malik shi ma ya yi bayani idan ka leƙa mudawwana za ka samu wannan bayanin malamai ko mutane sun yi ijma'i akan lalle za ka irin miƙati ne na mutanen iraq shi ne yake cewa ko da ibn hajar yake cewa ya ce wasu hanafiyyat wal hanabira wa jamhurin shafi'iyya annahu mansusun idan muka ɗauki jamhurin malaman hanafiya da hanabila da su ma shafi'iyya sun tahi sun tabbatar lalle wannan miƙatun za ta irkin a nassi nassi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mu koma hadisin Jabir bin Abdullahi wanda Imam Muslim ya hutar da shi duk da kasancewar da kun shakka shin wannan Jabir bin Abdullahi ya rafa a hadisin zuwa ga manzan Allah ko kuma hudar shi ce amma dai shi dai imam muslim ya hutar da hadisi haka ita ma aisha ta hutar da hadisi irin wannan amma dai imam abi dawud da imam nisa'i suka hutar da hadisin lalle manzo Allah ya haddade wa mutanen iraq miqatun su shi shine zatu irkin shine ibnu hajar yake cewa ko da hadisin ba haka bane ba yace ai umar ne ai ya bayyana haka idan ba a samu nassi daga manzon Allah ba umar ya haddade wa mutanen iraq miƙatinsa za ta irgin muna iya cewa wannan abu ne wanda dace ne wanda ubangiji ya saba yake datar da umar akan shari'a ai can idan ban manta ba a cikin karatunmu na rijal mun yi bayani akan dace wanda ubangiji yake datar da umar bangaren shari'a ya yi bayani kuma kaga ubangiji ya bibi bayan shi da aya ta alkur'ani akan abin da umar ya tafi da shi gaskiya ne ya ce to ko da ba a samu ba hadisi ba ai umar ne ya haɗa muna iya cewa sunna ce taukifiyya ta umar ya ce ko da su waɗanda suka tafi akan bawai babu wani nasi akan sun jahilci wannan nassin ya ce ko da ba haka ba to ai muna iya cewa ai shi umar ɗaya ne daga cikin sahabbai wanda manzan Allah yake ce mana alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajiz yake cewa na hore ku da sunnata da sunna alibobi na wanda suke shiryayyu to umar ya haddade musu kina sai mu dauke shi a matsayin sunna ce kuma bayan haka dukkan musulmai sun yi ijma'i lalle miƙatin hajji na mutanen iraq shine zatu irqi kenan mun ba mu da wata ta cewa akan haka kuma shi ne kamar yadda muka yi bayani masafa shi tsere da take tsankanin shi da garin makka shi ne kilo 120 amma dai ta bangaren idan aka biyo ta najida idan ka huto daga iraki daga shigarka kwarin zawa daga shigarka kwarin abinda yake dauka shi ne kilo 100 cif tsankanin miƙatin zatu yarkin zuwa garin garin garin makka kuma idan muka yi mulahaza zan mu gani wannan hadisan guda biyu duka da muka zana wanda suke mana bayani akan bukatun dukkan su kwari ne kwari ne duk da kasancewar ɗaya daga cikin kwarin ya riga ya shahi yanzu aka hutu bayan kwarin ake ake bukati da kwai ruwa wanda shi ne za ta karnar manazil asalin kwari ne ka lokacin da manzan Allah ya haddade musu mikatunsu amma da yanzu ruwa yake zauwa har ya cika kwarin yanzu takriban tsakanin mutane da kwarin ya riga ya sha hihire mutum idan ya zo a ce mai wannan wurin shi shi ne ya kamata ka yi miƙati ka ɗauki miƙatin ka ka yi gaba kenan idan muka diba hadisin abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da su shi shi ne lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sanya wannan wuraren su kasance miƙati ne da duk wanda yake neman ya ɗauki harama ta hajji ko kuma ta umara kuma wannan miƙatin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sanya su ga mutanen wurin kuma waɗanda ba 'yan wurin ba ne ba manzan Allah ya sanya idan sun biyo wurin su ma suna iya ɗaukan harama su daga wannan wurin kamar yadda muka baga misali ga mutanen afirka idan sun zo suna sauka garin madina kenan idan sun sauka garin madina za su zo hulaifa su ɗauki mikatansu duk da su ba mutanen gari ba ne ba ba 'yan madina ba ne ba amma dai kasancewa sun biyo ta nan su ma an ba su dama su ɗauki harama daga inda mutanen madina suke ɗaukan harama kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana nuna mana mutanen garin makka bisa da miƙati miƙatinsu shi shine inda suke zamne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ya ce mana fa min haisu ansha'a wa man kana duna zalika fa min haisu aisha hatta ahlu makka min makka kinan wa'inda suka zo wanda suke cikin garin makka za su dauki ihramin su ne daga nan garin makka wanda ko shi kuma bashi da alaka da miƙati saboda ba ka a bashi wahala to nan inda ya tashi daga nan cikin gidan shi ya dauki harama ya dauki talbiya ya kama hanya ya tafi garin makka kawon misalin mutanen da suke kauyuka wanda suke kewaye da garin makka kama wani kilo 20 daga garin makka shi ai ba ai bashi ba ai ce bai koma baya ba ya tafi ya dauki harama ba kurum tashi zai yi daga nan gidan shi ya dauki harama kurum ya shigo garin makka shi kuma mazaunin garin makka zai dauki harama ne daga cikin garin makka sai kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu wajibi ne duk wanda zai taho duk wanda zai shigo wannan ya biyo ta miƙatin zai shigo nan garin makka wajibin shi ne ya ɗauki harama amma dai ya kasance yana da niyyar haji ko umara karkashin haka malamai suka yi saɓani ko suka ƙara wa juna sani kan wata matsala shin duk wanda zai shiga garin makka wajibi ne sai ya ɗauki harama ko kuma ba sai ya ɗauki harama ba da yawa daga cikin malamai sun tahi akan lasiya ma imam abu hanifa da imam malik da imam ahmad sun tahi akan duk wanda zai shigo garin makka to wajibin shi ne sai ya ɗauki harama ko da bai nihin hajji suka kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake bayani yake cewa innaha haramun bi hurmati Allah yawmal qiyama lokacin da aka yi fatahu Makka manzo Allah yake cewa lalle garin Makka haramun ne a gare ku ba a bai yiwa ne ba haramun ne a gare ku daga nan zuwa har zuwa tashin kiyama yake cewa shi ma an halatta min garin makka tsawon yini da kwana daya yini da sa'atan min nahare yace wani lokaci ne dan kadan a cikin yini aka halatta mai shi ya shigo ya ci garin makka da yaki ko ya aka yi aka bude garin makka shekarar da aka yi shekara ta takwas wadda aka yi fatahu makka suka kawo suka yi istilali da wannan hadisin kuma da kai hadisin da ibn abbas ya wutar da shi hadisin da imam al-baihaqi ya ya ya kawo shi yake cewa la yadkhulu ahadun ahadun makkata illa muhriman kadda wani ɗayan ku ya shigo garin makka face ya dauki ihrami ya dauki harama ba kenan suka kawo hujja da wannan hadisan suke cewa ai wajibi ne duk wanda zai shigo garin maka wajibi ne ya dauki harama ko da ba hajji zai yi ba shi kuma imamu shafi'i imamu shafi'i a cikin fada mafi rinjaye ko mafi shahara a cikin fadar shi ya tayi akan a'a duk wanda zai shigo garin maka in dai ba hajji zai yi ba umara ba zai yi ba hakika ba shi da wani wani wani wani wani wajabci akan shi sai ya dauki harami kenan zai shigo garin makka yayi shagalin shi in ya kare shagulgulan shi in yana da niyyar hajji a nan cikin garin maka ya dauki ya an yana da niyyar hajji a nan cikin garin garin garin maka ya dauki hajji ya dauki niyyar shi ya dauki ihramin shi ya shiga cikin mahazzata su da yi su aikin sa na hajji ya kawo hujja ga ga ga wannan hadisin da muka karanta wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mimman arada al-hajja yace wanda yake nihin yin hajji kinan wanda yake mafhumul mukhalafa kenan wanda bai yin haji kenan bar ruwan shi da ya dauki harami kuma wannan ita ce faɗa mafi rinjaye imam ibni hazam a cikin al-muhalla ya kawo wannan wannan wannan faɗa kuma shi ma imam ahmad ɗaya daga cikin ruwayoyin shi ya kawo wannan kuma ibni taymiya a cikin ikhtiyarat din shi shi ma ya kawo wannan magana yana yana bayani yana cewa hakika duk wanda yayi niyyar shiga garin makka ba tare da yin haji ba babu wani wajabci a kan shi ya ɗauki ihrami kenan zai shigo ya shagalin shi a cikin garin makka in ya gama shagulgulan shi in yana da niyya ta yin hajji sai ya ɗauki harama yin hajji amma dai umara sai an koma can inda ake ɗaukan miƙati a yi ta amma dai hajji in kana cikin garin makka kana iya ɗaukan haramaka ka ta yi hajjinka wallahu ta'ala a'lam kuma idan muka diba daga cikin abin da zamu fa'idanti da shi a cikin wannan hadisin jin kan ubangiji akan bai haddade mana bai sanya mana ba miƙati guda ba kowa in ya zo sai ya bata can sai ya diba kowa inda take gyara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya haddade wa kowa ɗan can idan sun zo ga inda za su tsaya wuri ne wanda ya yi musu kusa da gidajensu kuma wuri ne idan sun meko yana kusa da makka su ma ɗan can aka sanya wa kowa nashi wannan ɗaya ne daga cikin rahama ko tausayi na ubangiji ko da jin kai na wannan shari'a akan bayu kuma idan muka diba zan mu gani haddade wannan wuraren da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hakika yana nuna mana mu'jiza ta manzan Allah kasancewar shekarar da manzan Allah ya haddade wannan mawaƙi ta gari ruwan da aka sanya musu idan sun zo su ringa biyawa ta nan suna yi hanji musu musulunta ba me ya sanya manzo Allah ya haddade saboda yana da tabbas mutanen nan za su shigo cikin musulunci kenan koda sun shigo ga abu nan mafi sauki idan sun zo su tsaya a nan su dauki harama su shigo su yi wannan ɗinsu su shigo garin makka su dauki su yi aikinsu na hajji kenan wannan ɗaya ne daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan muka diba zan mu gani wannan wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya yana nuna mana girman wannan ɗakin saboda duk wanda zai shigo shi duk wanda zai taho ya taho da shirin shi mutum ya ɗauki harama kuma yana talbiya haka zai kamo hanya ya shigo in ba nan ba ina ne mutum ake ɗauka ina ne mutum ake cewa idan ka kamo hanya ka ɗauki ta ka ɗauki harama babu wani wuri wanda yake da girma yake da karamci kuma ake girmama shi kamar wannan wurin ji sai wai shari'a ta sanya mana lalle idan mun zo wuri kaza mu dauki wannan shine miƙati mu dauki haramar yin ayyukan mu wanda zamu yi mu shiga garin makka muna masu talbiya wannan kenan sai babi na gaba mala yake cewa babun ma yalbisuhu al-muhrimu min as-siyab babi wanda yake mana bayani akan abinda mai ihrami zai sanya na daga tufa idan muka diba zan mu gani ayyuka ne kamar yadda muka yi bayani da harko ayyuka ne wanda suke keɓantattu a wani lokaci wanda suke keɓantacce kenan ya sha bamban da irin ibadunmu wanda muke yi na yau da gobe shi sanya ubangiji ya sanya mana idan muka huta yin hajjin nan da kai wa'ansu tufa wanda aka sanya wajibinmu ne mu nisante su ga abin da ake so mu sanya mu zo mu yi aikin aikin hajjin mu da shi kuma ba don komi ba diddan a nuna maka da kai da wancan da kai mai hali da mara hali da kai mai iko da wanda bai iko dukan ku ɗaya ne a wurin ubangiji kuma wannan tsayuwar da za a yi ta ranar arfa dukkan ku da kaya iri ɗaya to wannan yana nuna maka lalle wadda kai wani rukun wani yini wanda kowa da kowa zai tsaya gaban ubangiji shi haka kinan don haka kan wani rudi na rayuwa ya ɗauke ka karin da ganin kai kanka wani abu ne kai da kowa ɗaya ne wannan ɗaya ne daga cikin hikimomi wanda ubangiji ya sanya ga abin da mai ihrami za ya sanya idan muka diba babin zan gani malam ya ambata mana hadisai guda hudu a cikin shi hadisi guda biyu suna mana bayani akan abinda mai ihrami zai sanya hadisi kuma na uku yana mana bayani akan talibiya ta libya shi shi ne kiran da mahazzanci zai ringa yi lokacin da ya ɗauki harama sannan hadisi na hudu yana mana bayani akan lalle mace bayuwa ta huta aikin hajji face sai da muharramanta wannan matsala ce wadda take da rudani a wannan lokacin allah da ya sanya mu dace yake cewa alhadisu tasi ba'da almi'atain hadisi na 108 208 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العماعم ولا السراويليات ولا السراويلات ولا البرانس ولا الج... ولا الخ... ولا ال... ولا الخفاف ولا الخفاف الا احد لا يجدنا عليه فيلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المراه ولا تلبس القذ القفازين wannan hadisin imamul bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babun mala yalbasu almuhrimu min asiyabi babu wanda yake mana bayani abinda bai dacewa mai ihrami ya sanya na daga tufa idan muka diba juz'i na biyu shahi na 137 hadisi mai lamba ta 1542 haka shi ma imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babul ma yubahu lil muhrimi bi hajjin aw umra babu wanda yake mana bayani abin da ya halatta mai ihrami na daga umra ko haji ya sanya na daga tufa juz'i na biyu juz'i na hudu shahi na biyu hadisi mai lamba ta 1100 177 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi dan umar dan khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya zo wurin manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace ya ma'aikin Allah ma yalbasul muhrimu min asiyab menene ya dace ga mai ihrami ya sanya na daga tufa kaya wanda mai ihrami zai sanya a faɗi mai sai yake cewa ƙala sallallahu alaihi wasallama manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa la yalbasul qamisa mai ihrami bayya sanya riga idan an ce riga ita ce wadda aka saƙa ta wadda ake gama ta da jiki irin rigunan wanda muke sawa ana diba ta inka a diba mezir inka a ɗinka maka ita ce ake kira da riga yake cewa to mai ihrami bayya sa riga wala al'ama'ima kuma mai ihrami baya sa rawani yake cewa bayan haka wala sarawilati kuma mai ihrami ba za su ba zai sanya wando ba yace bayan haka wala baranis kuma mai ihrami bai sanya ba zai sanya ba burnus ba jami'in shi shine baranis burnus shine wannan ake ce mai kafishoyin da riga wadda take da riga irin rigunan nan wanda 'yan marok suke sanya dogon riga ka same ta tana da hulatta ya ce to shi ma mutum ba zai sanya ba ya ce bayan haka ya ce walal khifafa kuma mai ihrami ba zai sanya huffi ba huffi kuma yana daukan takalmin da aka yi shi aka saka shi da hada ya huce ya huce ya huce idan sau wannan shine ake kiran shi huffi ko kuma mutum ya sanya suseti wanda zai dagu ya huce idansa dukansu wannan kofi ne shi ma an haramta ma wanda zai ihrami wanda ya dauki harama haji ko umara ya sanya su ya ce illa ahadu sai dai hufin sai dai ɗaya daga cikinku la ya jidu na alaini ba zai samu ba takalma guda biyu ba sai wannan hufin falaisa faliyal basal hufai ne to a lokacin nan tun da an nema ba a rasa ba sai ya sanya hufin shi guda biyu ya ce wal ya huma asfala minal ka'abain sai dai abinda za a yi ya yanke wannan hufin nashi ƙasa da idan sau kenan abin da zai idan ka nema baka idan ka nema baka samu ba kenan sai ka yanke kasan idansa wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da hadisin da kwai maganganu akan shi na malamai wani sun tahi akan hadisi ne wanda yake mansukhi da kwai hadisi Abdullahi bin Abbas wanda ya nasakhi hadisin amma dai mu karanta ina tunanin anan gaba ne zan mu samu hadisin yake cewa walal khifaf shi ma khuffi bai dacewa ga mai ihrami ya sanya shi illa aharun sai dai wani ɗaya daga cikinku ya nemi takalma bai samu ba la ya jidu na alaini bai samu ba takalma ba illa alkhifaf sai dai wannan kufan guda biyu yace falyalbasal khufaini a lokacin nan sai ya sanya wannan kufan nashi guda biyu wal yaqta'uhuma asfala min alka'bayn sai dai ya yanke su ƙasa da ƙasa da idan saukin shi kenan bisa kai ba matsayin da za a iya kiransu ba a ringa ce musu ba huffi ba ya ce wala yalbasu min siyabi shay'an ya ce kuma ba zai sanya tuha ba dukkan tuha sawa'un wani rida'i ne ko izari ne tuha ne duk abin da zai lullube maka jiki ba zai sanya ba masahu za'afaranun awwarsun wanda za'afaran ya shahe shi za'afaran icce ne wanda ake rina kaya da shi kenan idan an rina kaya da za'afaran ice ne wanda yana da kamshi ana rina kaya da shi idan aka rina kaya da shi shi ma haramun ne ka sanya ka huto a matsayinka na mai ihrami ya ce warsu ko kuma wani ice wanda ake kiran shi warsu shi ma ana rina kaya da shi shi ma yana da kamshi shi ma idan tuka idan aka aka ta wannan wannan itacen guda biyu masu kamshi wanda ake rina kaya da su idan sun taba tuhaka hakika su ma an haramta maka kai ihrami da su wannan su ne abubuwan da aka haramta mai ihrami to ya sanya a jikin shi riwayar bukhari yake cewa wala tantaqibul mar'a mace ba za ta yi ihrami ba kuma ta liƙe huskarta ba ruwa ne yake cewa walatan taqibul mar'a kuma mace ba za ta sanya niqabi ba kenan ita an ba ta dama ta sanya tuha kamis riga wadda aka aka dinka ta ita an ba ta dama ta sanya amma dai bayan shi ko mutahizan mi bayani a hadisi na gaba abinda ita ma mace ya dace nan riwayar bukhari yake cewa walatan taqibul mar'a mace ba za ta dauki ihrami ba kuma ta sanya niqabi ba abinda zai liƙe mata huskarta babu komi sai idanuwanta a ranga gani ita ma an haramta mata haka kenan sa niqabi lokacin da aka dauki ihrami shi ma haramun ne ga mace yace wala talbisu wala talbasu al-quffa al-quffazaini ko mace ba za ta sanya ba gamba al-quffaz shi shine duk abin da za a sanya ya lullube maka hannayenka sawa'un na leda ne ko kuma na hata ne ko kuma na tsimma ne dukkan shi an haramta wa mace ta sanya lokacin da take ta dauki harama idan kasancewa malamai sun tayi akan idan ya kasance da kai larura larura ga namiji sai ya sanya ita burnus in wannan hula wadda ta lullube mai kanshi hakika zai sanya amma dai ya tabbata da kwai fidiya a kanshi haka ita ma mace idan ya kasance sanyi ya kai sanyi tilas ya ta sanya ga'in ita ma tilas idan ka sanya ya ta yi fidiya hadisi na gaba duka zai mana bayani akan haka kenan wannan hadisin idan muka riba zan mu gani yana karantar da mu abinda aka haramta mai ihrami ya sanya kuma idan muka dauka zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda ubangiji ya hadi mana yake yake mana bayani shi manzo Allah yake cewa utitu jawami'ul kalim hakika an bani dunkulallin kalmomi idan muka diba mai tambaya me ya tambaye manzo Allah ya tambaya ne abin da ya dace a sanya saboda manzo Allah ya hutashar da shi saboda abin da ya san abin da ake sanyawan suna da yawa don ya hutashar da shi sai ya ba shi abin da bai kamata a sanya ba abin da yake koma bayan waɗannan wanda aka zana maka ka ta yi ka sanya suka ɗauke hiramanka kenan idan muka diba hadisin zan mu gani lalle ya zano yana zano mana abin da aka haramtawa mai ihrami ya sanya kenan wa'annan abubuwan dukkansu an haramta mana mai ihrami ya sanya kuma da ƙarshe zan gani riwaya bukhari tana mana bayani akan lalle ita mace tana iyawa ta sanya irin abubuwan da aka sanya banda huffi banda huffi amma dai waɗannan abubuwan da aka sanya wa maza sarawiliyat sarawilat da da da da da da, da kamis duka da burnus duka mace tana iya sanyawa ta lullube kanta sai dai an haramta mata ita idan ta sanya irin waɗannan abubuwan da aka haramta aka halatta aka haramta wa maza idan ta sanya su ita kuma ta sanya niqabi bayan niqabi ko kuma ta sanya gan shi kuma wannan ganin dukkan su an sanya su ga da ganin da niqabin shi ma namiji an haramta mai kenan bai dacewa namiji shi ma dora wani abu akan shi wanda zai liƙe mai huskar shi ko kuma ya sanya gan dukkan su an haramta kuma idan muka diba kamar yadda harkon babu muka yi bayani lalle da kwai hikima da kwai wa'ansu sirri wanda ubangiji ya sanya ya haramta wa'annan ya halatta wa'incan a ringa sanya su kuma kalkashin haka zan mu gani imam ibn taimiyya yake bayani yake cewa duk abin da aka riga ya aka haramta to hakika ya haramta ga duk wanda ya dauki ihrami yace sai dai idan bukata ta bujuro wa mutum hakika idan bukata ta bujiro an ba shi dama ya sanya ya ce kamar misalin sanyi ya kai sanyi to a lokacin nan mutum yana bukatar ya liƙe kanshi to a lokacin nan bukata ta sanya kenan kana iyawa ka yi aiki da wata hula ko wani rawani wanda zai kulle maka wannan sanyin ya rage idan abin ya huce kuma ka ajiye wannan abin amma dai ka tabbata lalle da kwai fidiya a kanka ko wani ne wanda aka tilasa ne ya kulle kanshi idan bai kulle kanshi ba hakika yana samuwa to ciwon kai ko wani abu makamantan haka in dai bukata ta bujuro to wajibi ne mutum an ba shi dama yayi amma dai ya tabbata da kwai fidiya a kanshi wajibi ne akan shi sai ya yi fidiyan nan fidiyan nan kuma shi shine imma mutum yayi azumin kwana uku salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atun iza raja'atun ko kwana uku a nan a nan Saudiya a nan a nan cikin harami sannan kwana bakwai mutum idan ya dawo ko kuma mutum ya ciyar da miskini guda shidda ko kuma shine kuma suke cewa kowane miskini za a bashi sa'i rabin sa'i kenan muddu guda biyu ko ya kasance da bino ko kuma alkama ko kuma shinkafa ko kuma abinda mutum yake iya ci yake ake ci a cikin gidan shi kenan duk abinda yake haramun ne mutum ya yi shi kenan zai yi fidiya fidiyan nan shi ne haka afon cewa ne azumin kwana goma ko uku a azumin kwana uku ne zai azumin kwana uku zai azumin kwana uku za yi ko kuma ya yanka dabba ko kuma ya ciyar da muskini shidda ko kuma ya ciyar da muskini shidda wannan su su ne fidiya su ne fidiya ba azumi ba wannan ba insha Allah wallahu a'lam sai hadisi na gaba malai yake cewa al-hadisu al-ashir ba'da al-mi'atayn hadisi na 210 ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu an samu daga abdullahi dan abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi qala yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yakhutubu bi arafat man lam yajid na'alaini falyalbas khuffayn wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil lil-muhrim wannan hadisin abdullahi bin abbas duk da imamu bukhari ya hutar da shi a cikin babu jaza'i saidi wa nahwi wa qawluhu ta'ala wa la taqtulu sayda wa antum hurumun a cikin wannan babin ma imamu bukhari ya kawo shi yake cewa babun man lam yajid babun lam yajid al-izar falyalbas sarawil wanda bai samu ba izari ba hakika yana iya sanya wando idan muka diba duka wannan abun ya kawo ne dalilin da ya sanya aka ba da daman nan saboda kumcin da sahabbai suka samu kansu a lokacin nan zaka ga mutum ya hudu hanci amma dai abinda zai sanya na tuwa hakika baya shi da shi shine can ai manzo Allah ya ce idan mutum ya rasa huffi ya rasa takalmin da zai sanya sai huffi da yake a lokacin su mafi yawa abinda suke yawan sawa shine huffa idan ya rasa to ya cire huffin nashi to wannan hadisi da zan karanta huffin ma an baka dama ba sai ka cire shi ba a hada mafi rinjaye ta malamai wannan ya kawo shi shi imamu bukhari akan duk wanda bai samu ba izari ba yana iya sanya wandan shi juz'i na uku shahi na goma sha shida hadisi mai lamba ta 1843 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu ma yubahu lil muhrim fil hajj ila ma yubahu lil muhrim fil hajj aw umra yake cewa babu wanda aka baiwa wanda ya dauki harama aka halatta mai abubuwan da aka halatta mai a lokacin da ya dauki harama ta hajji ko ta umara juz'i na hudu shahi na uku hadisi mai lamba ta 1178 hadisi ne na Abdullahi bin Abbas ne yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ya ji manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana yi wa mutane khutba a lokacin Arafa abinda yake cewa mallam yajid na alayni duk wanda ya fito aikin hajji bai samu ba takalma ba guda biyu wanda zai sanya ba ya ce to faliyar basu huffai ne ya sanya huffi guda biyu ya ce wa mallame ji da izara duk wanda bai samu ba izarin da zai da zai da zai kulla ba a jikin shi ba ya ce to faliyar basu sarawi ne to ya sanya wando an ba shi dama ya ce da limaharin wannan ga wanda ya ɗauki harama haji ko kuma umara wannan dama ce aka bada hukumar rangwami ne ga wanda kenan wannan hadisin idan muka dauka zan mu gani hadisi ne wanda ya tada hadisi wanda yake can baya kamar yadda malamai suka tahi suka yi sabani akan hukuncin mai wanda hukuncin mai wanda ya dauki harama kuma bai samu ba takalmi ba wanda zai sanya ba sai hubbe guda biyu suka tayi suke cewa shin ya zama wajibi akan shi ya yanke su saboda wancan hadisin da muka karanta na harko hadisi na harko yana mana bayani akan yanke su ake yi daidai idan sau yanke su ake yi kamar yadda abdullahi bin umar ya bayyana mana yake cewa manzo Allah ya ce wanda wanda bai samu ba sai ta sai kufi guda biyu bai samu takalma ba to ya yanke su daidai idan sau shi kuma wannan hadisin sai ya ce mutum ya sanya su sai sa malumai suka yi sabani suke cewa to yanke sun za a yi kuma idan ya yanke matakar ya sanya hufi shin yana da lahi kuma he ya yi fidiya ko kuma ya ne matsalar shi ko kuma sanya su zai yi babu komi a kan shi idan muka ɗauka jamhurin malamai daga cikinsu da kwai imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da sauri da ishaka sun tahi akan lalle idan mutum ba shi da takalma sai huffi to zai sanya huffin shi guda biyu zai sanya hufin shi zai sanya hufin shi guda biyu sai ya yanke su idan ya yanke sai zuwa ga daidai idan sau kuma wajibi ne sai ya yi fidiya bayan ya kare aikin shi na hajji suka tahi akan lalle nan halcan wancan hadisin da Abdullahi bin Abbas hadisin da Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar ya kawo yake cewa lalle ainan umarni ne umarni ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ai cewa ya fa illam yajid na alaini falyaqtahuma idan bai samu ba to wajibi ne akan shi yanke su daidai zuwa ga idan sau suka ce ai umarni ne shi kuma aslan malaman usul sun tayi akan al'amru yaqtadi wujub duk abin da aka yi umarni akan shi to wajibi ne a bibiye shi akan wajibcin shi suke cewa kenan sai mu dauki hadisin Abdullahi bin Abbas akan ka'ida hamlul mutlaq ala al muqayyad wajibi ne mu dauki abin da aka saki akan al muqayyad mas'ala ce ta malaman usul kenan idan muka ɗauki haka kenan wajibi ne duk wanda bai samu ba kofi duk wanda bai samu ba takalma ba ya samu kofi wajibi ne yanke su idan ya yanke su kuma wajibi ne ya fidiya sai imamu ahmad bin hanbal ɗaya daga cikin riwayar shi ya tafi akan imamu ahmad bin hanbal daga cikin riwayar shi ya tafi akan da akan duk wanda bai samu ba takalma ba wanda zai sanya sai huffi to ya sanya huffin shi kuma babu komi akan shi kuma a haka imamu ali bin abi talib ya tafi kuma ata da ikrima ɗaya daga manya daga cikin manyan malamai daga cikin tabi'ai suka tafi akan wannan masalar in dai mutum ba shi da sai wannan takar sai wannan hufin bai da takalmi sai wannan hufin to zan yi zai sanya hufin shi ne ya yi aikin shi na haji babu komi a kan shi sun tahi a kan lalle hadisin abdullahi bin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin abbas ya shahi shi suka tahi a kan lalle manzan allah ya yi bayani ne lokacin da ake cikin garin makka ya yi bayanin wancan hukumcin wanda bai samu bai yanke takalmin shi yanke kofin shi wannan shi kuma hadisin nan abdullahi bin abbas cewa yi manzan allah yana kan arafa yana yi wa mutane khutba ko manzan allah yana arafa yana ma mutane khutba a lokacin da manzan allah ya hutar da wannan hukuncin kenan wannan hukuncin ya shahi wancan hukuncin wanda yake cikin hadisin abdullahi bin abbas kenan idan muka diba zan mu gani wanda bai samu ba hakika da wandan da shi ma hukun har suke bayani suke cewa to don me sanya su malaman da suka tafi akan haka ba su ce ba wanda bai samu ba izari bai sanya wando ba su yi kiyasi akan shi ba kuma ba su ce ba shi ma he yayi fidiya ba kenan mu dauke shi akan duka wannan rahusa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo kuma ce idan muka roka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha babu abin da ubangiji yake dora bawa sai abin da zai iya in baka da to an baka dama tunda dai ka zo kai hajjin ka zo kai aikin ka hajji hajjin ka da wandanka matukar baka da da taka da da hubbinka matukar baka da li'ani baka da takalma wallahu ta'ala a'lam kina idan muka diba hadisin daga cikin abubuwan da zan mu iya amfanuwa da shi saukin shari'ar musulunci saukin wannan shari'a shari'a addinin musulunci saboda ubangiji baya ɗorawa rai sai abin da za ta iya kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana imani kuma ya ƙara mana lafiya ya ba mu abinda lafiya za ta ci Allah taimake mu duniya da lahira wannan matsau wannan mawuyacin hali da al'umman musulmai suka shiga na hana su tahiya haji Allah ya latsafa mana Allah ya ƙara kiyayewa abu ne wanda ba kowace rai take son shi ba duk ran da ta yi imani da Allah hakika abu ne wanda yake susa mata rai a rai bata jin daɗi akan haka ko da mutum ba shi da halin ya tahin amma dai zuciya shi tana sosuwa akan an hana waɗanda suke da halin su tahi su taisi su zarke farin da yake kansu na haka muna roƙon ubangiji muna tawassali da wannan zaman da muka yi ubangiji ya yi mana wannan abin da muke cikin shi Allah gafarta mana Allah sanya aljanna ita ce makoman mu Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك